to in mun ka ce min gairi tashbihin tabbatar da sunayen Allah ba tare da tashbihi ba ba tare da kamanta shi da wani ba wannan fayana mutlaqat tashbihi mun ka kore tashbihi sakiwa wai gaba ɗaya mun ka kore tashbihi to sarafi hadha ishkalun rikici zai kasance cikin wannan akwai rikici wabi hada da wannan arafna mun ka gano annat ta'bira cewa amfani bit tamthili da kalmar tamthili aula yafi daga amfani da kalmar tashbihi min thalathati awjuhin ta fuskoki uku mun yosu shekaran jiya ko na farko dai kalmar tamthili shi ita Allah ya umhadi da ita da biyu tashbihi an ka ce tashbihi to wasu suna fasara tashbihi da cewa sifa in an haƙo da tajbi kamar kenan ga shi mai wancan ra'ayi an kori duk siffofin wanda ba daidai ba ne na uku ko kori tajbihi gaba ɗaya ba daidai ba ne saboda mi saboda babu duk abin da adda ma'ana adda to akwai wani abu da aka kama da shi yana tarayya da wasu game da wani kamar Allah tabaraka wa ta'ala yana tarayya da halittunsu ga wasu siffofi inna Allah kana sami'an basira Allah ya zan sami'un basirin ko wani wuri ya ce adam waje alnahu sami'an basira mun ka sanya ɗan adam sami'an ba kaga ya yi tarayya da su Allah na ji ɗan adam na ji Allah na gani ɗan adam na gani Allah na da rayuwa ɗan adam na da rayuwa muna tare madalla Allah saman mene ɗan adam saman mene kaga na akwai tashbihi sai dai kuma da ji da gani da ilimi da rayuwa da kasantuwa ta ɗan adam daban take da ta ubangiji amma kaga dai akwai tashbihi don haka yan an hakuwar tashbihi gaba ɗai to kaga akwai matsala mun yi shekaran jiya aiko fa in qulta to in kace mal farqu me bambanci baina takayifi tsakanin takayifi wa tamthili da tamsili don an ce muna siffanta Allah da muna tabbatar ma Allah siffofi ne bi gairi tashbihin wala wala tamthilin wala takayifin wala ta'dilin wala tawilin wala kaza wala kaza ba duk haka ba madalla to meye bambanci tsakanin takayifi kaifa kana kaza shine takayifi wat tamthili misalu kaza meye bambanci akwai bambanci tsakanin su fal jawabu abinda amsa al farqu bainahuma min wajhayn bambancin da a tsakanin su yakan zo ta fuskoki biyu akwai bambanci biyu kenan tsakanin su ta fuskoki biyu al awwal fuska ta farko anna tamthila cewa tamsili misalta abu zikiru sifa ambaton sifa muqayyadatin wadda adda baibaice bi mumathilin da abin da an ka misalta wani yayi kama da wani ga abu kaza inna zumratan inna awwala zumratin yadkhuluna aljanna ala surati alqamari jama'a farko da za su shiga aljanna in ji annabi za su shiga akan sura wata sura wata ga me ga haske da kyawo da kyalli kaga kenan an misalta su da wata ga haske da kyalli da da muna tare to tamsili an batun sifa wadda an ka kayyade da abin da an ka siffanta fata ƙulu kana cewa yadda fulana hannun wane mithla yadda fulani ya yi kama da hannun wane muna tare ka wallahi wane ya yi kama da wane ga tsawo tsawonsu guda ko ya yi kama da wani ga ƙiba ƙibar su guda ko hasken su guda ko kama ko fuskar su guda to shi ne tamfili ka misalta wannan da wancan wata kayifi shi ko takayifi daga kaifa an ka samu takayifi zikiru sifa ambaton sifa gairar muƙayyadatin ba tare da ƙayyade ta bi mumathalin da wani abin misaltawa ba ambaton sifa abu ɗai ba tare da an misalta shi da wani mai kama da shi ba tamsili an batun sifa tare da kamanta shi da wani abu mai kama da shi kama a ce wani ya yi kama da wani ga abu kaza kaga ka misalta wanga da wancan shi ko ta kaife an batun yadda siffa ɗaya take ba tare da ka misalta ta da siffar wani abu ba kama a ce wani na da dogon hannu kaga ka faɗi yadda hannu ne yake kaifa kanati ya duhu ai kanati ya duhu ɗawila hannu ne ya zama mai tsawo ba tare da ka misa hannu ne dogo na irin na wani ba baka misalta shi da wani ba iyaka dai ka misalta yadda siffa ce take yana dogon hannu ko wane na dogon waya baka ce dogon waya irin na zarbe ba in ka ce dogon waya irin na zarbe shi a tamsili ka ka misalta da zarbe ga dogon waya amma nan cewa ɗaya kai yana da dogon waya mi ka yi siffanta shi ɗaya kai ka faɗi yadda wayan yake kai ka na tunuƙuhu yanzu mun fahimci bambancin to ina yake ina yake ina yake misali an taƙula kwatancin ka ce kaifiyatu yadda fulanin kaza wa kaza yadda hannuwa ne yake kaza ga yadda hannuwa ne yake ba tare da ka misalta hannun da hannun wani ba hannun ɗaya kamito shi ne ta kaifi wa ala haza na ƙulto akan haka muke cewa kullum matsalin duk abin da an ka misalta mukayyafin wanda an ka yi ta kayyifinsa ne wala akasa amma la kulla mukayyafin min matsalin shi ne ma'ana wala akasa الثاني فسكا تبيو أن الكيفية كيفية لا تكون باسل كسان شوى إلا في الصفة والهيئة سيغا صفة دكما كما والتمثيل شيكو مثل تاوى يكون في ذلك ينا كسان شوى صفة دكما وفي العدد دكما غيوى كما في قوله تعالى كما يديك cikin fadar Allah da yace cikin wata aya yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawati Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai kaga ya faɗi adadin su ko wa min al-ardi daga ƙasa kuma mithlahunna su ma ya kawo kwatancin su ƙasa kwatancin sama ga daukaka a a gami ga yawa ga zaman su bakwai kenan yadda sammai suke bakwai su ma ƙasai haka suke bakwai kaga na an misalta ƙasai da sammai gami ga yawa ba ga ɗaukaka ko faɗi ko kaza ko kaza ba a ga yawa kaga ashe tamsili ya kunshi hadda yawa ai fil adadi wa min al ardi mithla kum ga ƙasa su ma kwatancin sammai fil adadi ga yawa yadda sammai suke bakwai haka su ma ƙasai suke bakwai kaga sai an ka misalta ƙasai da sammai qauluhu to yanzu shikenan an ƙare wancan to fadar ibnu taymiya cikin littafin yace bal yuminuna su ahli sunna suna imani bi anna Allah subhanahu cewa Allah tsarki ya tabbatar mishi laysa kamithlihi shay'un babu komi kama da shi don kaji an ce Allah na da hannu to ba ana nuhin hannu irin na dan adam ko irin hannun giwa ko irin hannun doki ko a a a hannu irin na Allah yadda ka san Allah daban yake da halittunsa haka duk wata siffa da kaji an siffanta Allah da ita to daban take ta halittu kakka taba tunanin irin ta halittunsa ya ka ce Allah na da ilimi ya adam su ma suna da ilimi ko ba su da suna da ilimi ga manyan mallamai na sun rubuta mana littafai kaga masu ilimi ne amma kana kwatanta ilimin su da na Allah suna ɗaya sun ka hada haka to yan an ka ce Allah na da hannu ba hannu irin na mutum ba hannu irin na Allah yadda ka san Allah ba ɗaya ki da mutum ba to haka duk wata siffa ta shi kuma ba irin ta halittunsa ba ce in kai haka dan ka huta da korewa ina fatar kun fahimta komi na Allah abin ma Allah abinai na halittu kuma abin mahalittu shi kwatanta Allah da wata halitta halittu na kissai ne amma Allah kamili ne kullum ka kwatanta kamili da da naqisi ka wulakanta kamilin muna tare to abinda a ka'ida ko tashbih malaman tashbih malaman balaga da nazo abinda a ka'ida siffanta na kasashe da kamili kaga kai promoting din na kasashen kamar yanzu ka ce kai lantarkin ga akwai haske kamar rana da rana da lantarki wani haske rana ta haske don komi hasken lantarki rana ta hito tana dushe shi to in kana son ka yi ka kammala lantarki ka ce ka amma gwalab ɗin ga akwai haske kamar rana amma yanzu in ka ce rana da haske kamar gwalab ɗin lantarki to ita kawo lakanta ta muna tare eh kai wani akwai ilimi gari sai ka ce ɗan abbas amma da za ka misal ɗan abbas da wani mallami na garin kwayon shi ɗan abbas kawo lakanta shi abinda a ƙa'idar tashbihi misalta wanda bai kai siffa da siffa wani wanda ya siffa wani yana da zarunta kamar zaki kaga zarunta ta bata kai ta zaki to sai kai qualifying din ne amma an kace ma zaki yana da zarunta kamar ta mallam muhammadu kawo lakanta zaki kamar ka ci amma takobin ga yana da kai kamar sanda kawo lakanta takobin sai sanda da kai kamar takobi to kaga ita sanda kaya qualifying ɗinta don kowa ya san takobi haka da sanda kaifi to in kace sanda gada kaifi kamar takobi ita kai qualifying ɗinta amma in ka misalta takobi da sanda shi takobin kanan kasa don haka in ka misalta Allah da halittu to shi Allah ka walakanta shi muna tare to wai na yake eh yace wa qauluhu fadar ibn taymiya da yace bal yu'minuna su ahli sunna suna yin imani bi anna allah subhanahu cewa allah tsarki ya tabbatar mai laysa ka mithli shay'un babu abinda aka ma da shi wa huwa samiul basir mai ji ne kuma mai gani to sharhin wannan magana qauluhu fada ta shi ibn taymiya da yace bal yu'minuna ay yuqirru ahli sunna ahli sunna suna tabbatarwa ahlus sunna wal jama'a suna tabbatarwa bi zalika da wannan iqraran tabbatarwa wa tasdiqan da kuma gaskantawa bi anna Allah cewa Allah laysa kamithli shay'un babu abinda aka kama da shi ko kaji an siffanta Allah da wata siffa wadda halittu ne suke dauke da ita kakka taba kwatanta irin ta halittu ne kama kala annabsi kamar yadda shi Allah kansa yace game da kansa yace laysa kamithli shay'un babu komi kama da shi wa huwa sami'ul basir shi Allah mai ji ne mai gani fahuna nafal mumathala nan Allah ya kore tamkacece ne da duk halittu ne yace laysa ka mithli yayi amfani da mithlu thumma azbata sam'a wal basar sannan kuma daga baya sai ya tabbatar da ji da gani ko fanafal aiba da farko sai Allah ya kore aibi abinda a aibi kamanta shi da wani taliki na domin talikansa na kasassu ne shi kuma kammalalle ne to inda dukkan misalta kammalalle da na kasashe kawo lakanta kammalallen fanafal aibi ya kore aibi sun ma'azbatar kamala sannan ya tabbatar da kamala don ji da gani suna cikin siffofi na kamala ya hanka ce wani bai ji kaga ya samu na kasa wani bai gani ya samu na kasa ashe da ji da gani suna cikin sifatul kamal la'anna nafiyal aibi domin kore aibi shi ake fara yi qabla ithbatil kamal gabanin tabbatar da kamala yanzu mace kahin ta shafa hoda da jambaki da aisha do sai ta yi mi sai ta yi wanka da dauda tana shafa hoda a sai ta yi wanka sannan an kai wanka sai a zo a yi kwalliya in an kai kwalliya cikin dauda ba a kyauta ba wale hada yi ƙalu saboda hakan ga ake cewa a tahaliya wofinta daga aibi ƙabla tahaliya gabanin yin kwalliya sai an fara wofinta daga aibi tukun sannan ake ake ake kwalliya fa nafiyul aibi kore aibi yubda'u bihi awwalan shi ake farawa da shi da farko thumma yuzkar sannan ambaci ithbatul kamal tabbatar kamala wa kalimatu shay'in kalmar shay'in da ta zo cikin aya yace laysa kamithlihi shay'un ba ga shay'un nan ba an karun nakira nakiratun nakira ce fi siyaqin nafi ta zo cikin siyaqi na korewa laysa kaga korewa ne akai babu laysa kamithlihi shay'un laysa shay'un kamithlihi babu komi kama da shi to nakiratun fi siyaqin naf fata ummu kullu shay'in tana fa'idantar da umumi don haka ta game komi she'un din nan ya kunshi komi mutane ne aljannu ne mala'iku ne dabbobi ne kwari babu wani abu da aka kama da Allah laysa shay'un mithlahu abadan babu komi kama da Allah har abada azza wa jalla mai girma da buwaya ayyu makhluqin kowane irin taliki wa in azuma koda ya girmama ko ji girman mala'ika jibril annabi ya gane shi ya mahe sama da kai 600 duk girman taliki wa kowane irin taliki wa in azum ko da ya girmama falaysa mumathilan lillahi ta'ala ba tamkar Allah bane ina fatar kun fahimta la'anna mumathalatan naqis domin tamkacece ne ya da nakasashen abu na kasun nakasa ne bal inna dalabal mufadala neman fifiko bainan naƙis tsakanin na kasashen abuwal kamil da kammalalle ta ji alluhu naƙisun tana sanya kammalallen nan na kasashe kama ƙila kamar yadda ake yadda an ka ce alamtar anna saifa yin ƙusu ƙadaruhu ya za ƙila inna saifa amda min al'asa alamtar e baka gani ba in an ɗauka gani na ido in ko mun ɗauka gani na zuciya mai ma'anar ilimi e baka sani ba annas saifa cewa takobi yankusu qadaruhu daraja ce tana ragewa idza qila in an kace innas saifa lalle takobi amda yafi kaifi min al'asa daga sanda an kace ai takobi yafi sanda kaifi girmama takobi kai ko wulakanta shi kai wulakanta shi kai don ka misalta shi da abin da dama ya yi shi amma in ka ce amma sandagga tana da kaifi kamar takobi to ita ka girmama ta don ka misalta ta da abin da bata kai ta ba shi ya ƙa'idar tashbi muna tare fahuna don haka nan lauƙulna da mun ce inna lillahi mafila Allah yana da tamka akwai wani abu kamar Allah to lazima min zalika wannan na lazimta ta naqusullaha ta'ala nakasa Allah fali hadha naqulu saboda haka muke cewa nafallahu an nafsihi Allah ya kore ma kansa mumathalatul makhluqina tamkacece ne da duk talikai sai yace laysa kamithlihi shay'un la'anna mumathalatul makhluqi domin tamkacece ne da taliki da taliki naqasun nakasa ne wa aibun da kuma aibi la'anna al makhluqa domin taliki naqisun nakasashe ne wa tamthilul kamili misalta kammalalle bin naqis da nakasashe yaj'alu naqisan yana sanya kammalalle ne ya zanna kasashe bal zikirul mufadala ambatun fifiko bainahuma tsakanin su tsakanin nakasashe da kamili ka ambaje yaj'aluhu naqisan yana sanya kammalallin nan shi ma ya zanna kasashe illa idza kana sai in ya kasance fi maqamin tahaddi ga matsaya ta challenge shine tahaddi kama fi qauli ta'ala kamar da yake cikin fadar Allah madaukaki da yace Allahu khairun shan Allah shi yafi alkhairi amma ya shirku daga abin da suke hada da shi da Allah da gumakan da mushrikai ka hada da shi wahi alheri kaga na an misalta Allah da gumakan amma kaga challenging din su na akai wahi zama alheri sai a ce Allah ya zama alheri to nan dai kaga nan ba na kasa Allah an kai ba wa qauli da kuma fada ta qul a antum a'lamu ka ce musu shin kuna hi ilmi amillah ko Allah sai an hakwatanta ilimin su da ilimin Allah amma ka ganin challengin na aka yi ba wai akan siga ta misaltawa ta haƙiƙani ba challenge da ku da Allah wai sani kaga Allah ya yi ku sani to in ba irin nan ba inda dukkan misalta Allah ko wata siffa ta Allah da siffa ta wata halitta tai ka walakanta Allah don siffa ta halittar nan na kasassata shi ko Allah kamili ne sanda dukkan misalta kammalallen abu da naƙizi to ka na ƙasa kammalallen to sai mu tsaya nan Allah ya samu na albarka ga abin mun kawai ma'adalla an dai fahimci karatun ko? to ma'adalla wadda hamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik